الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الجمعة شاءكو قوة جماد الأولى هجرا مائكي sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya muwafaka da 15 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna usulus sunna wallafar babban malami al'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wanda wannan shi ne darasi na bakwai a cikin wannan littafi bai albarka za mu tashi a cikin shafi na biyar da malin yake cewa al'imanu bil mizani yau malkiyama yana daga cikin wato usul na ahalus sunnati wal jama'a su ahalus sunna wal jama'a ya daga cikin usul ɗinsu wato imani da cewa akwai sikeli wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ayyukan bayi da shi sannan su karan kansu bayin kuma za a auna su da wannan sikeli to haka ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar da wannan to shine mala ya ce al'imanu bil mizani yau malkiyama yana daga cikin wato usul na aƙida ta su ahalus sunnati wal jama'a yin imani da cewa akwai sikeli ranar tashi alkiyama wato saɓanin waɗanda su suka ƙaryata suka ce wai a hankalce ba zai yi a ce akwai wato mizani ba saboda ai su ayyuka ba wani abu ne wanda yake jauhari ba to da abin da ba jauhar ba ba arad ba ma'anawi wanda ana iya ganinsa ko a ji shi to ta ya za a yi a ce kuma a auna shi to haka suka shigar da hankali sai suka yi inkarin wannan to wannan shirme ne har ko yaushe kamar yadda muka sha faɗa idan nasi ya tabbatar da abu to ba zancen saka kiyasi ko tunani ko hankali kawai za a bi nasi ne ba za a tsaya ana tunanin gwara shi da hankali ba ta yadda wai in hankali ya yi mawafaka da shi a karba in bai yi mawafaka ba kuma a karyata to wannan a hanya ce ta su 'yan bid'a su suke da wannan amma su ahlus sunna wal jama'a to sukan ba da gaskiya sukan imani da duk wani abu da nassi ya tabbatar sawa'un hankali ya cimma fahimtar hakikaninsa ko bai cimma ba ko bai cin masa ba to shine mala ya ce wal imanu bil mizani yin imani da sikeli yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama ranar tashi alqiyama kama jaa kamar yadda ya zo a cikin wasu alfaz na hadisai cewa yuzanul abdu yawmal qiyamah فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته الإمام أحمد ابن حنبل يتي واجبين أي إيماني da cewa akwai sikeli ranar tashi alkiyama kamar yadda ya zo a sashen wasu alfazi na hadisai cewa yuzanul abdu bawa karan kansa za a auna shi za a ɗora shi saman sikeli yau alkiyama ta ranar tashi alkiyama amma fala ya zinu janaha ba'uba akwai wanda za ka samu wato nauyinsa ba zai ma kai nauyin fiffikin sauro ba saboda babu wani alkhairi tattare da shi babu imani dama imani kuma shine zai sa ainihin shi sikeli din ya yi nauyi to da zarar mutum ya rayu har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wannan imani ingantacce mai ƙarfi so ko da an ɗora shi a sikeli babu wani abu da zai yi wato sikelin zai ɗauka na nauyi to shine sai aka ba da misali da cewa akwai bawan da za a auna shi za a ɗora shi a kan sikeli amma nauyinsa ko fifikin sauro ba zai kai ba mu za ka samu a duniya yana da awashi musulmi ne yana da awar mumini ne balma kila yana da awashi yana daga cikin ahlus sunnati wal jama'a to abin aiki ne fa ba wai da awa bace ba da awa bace mu ne kaza ko ni ne kaza da sauransu abin aiki ne dole sai an yi aiki watu zanu a amalul ibadi to banda bawa haka su ma ayyukan bayi za a auna su za a auna bawan karan kansa sannan abin da ya aikata na aiki za a auna shi kamar yadda ya zo a hadisa abdullahi dan amur wanda al'imamu ahmad ya ruwaice shi haka al'imamu bukhari fil adabil mufrad da sauran malamai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shi sikelin yana da tafuka guda biyu yana da gyaffa guda biyu da za da su ne ake amfani wajen awu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sab'a inna samawati sab'a wal ardina sab'a haƙiƙa sammai bakwai da ainihin ƙasai bakwai dukkansu za a ɗora su akan ɗayan sikelin sannan a ɗauko la ilaha illallah ita ma a aza ta ɗayan gefen ya ce to raja hat bihin na la ilaha illallah to la ilaha illallah za ta rinjaye su to wannan hadisi yana nuna cewa shi sikeli yana da tafuka guda biyu ba yana da tafuka guda biyu abin da kake faɗa da aikin naka duka za a auna aikinka mai kyau a ɗora shi ɓangare ɗaya mara kyau a ɗora shi ɓangare ɗaya wasu kuma malamai suka ce a'a aikin za a ɗora a ɗayan gefen shi kuma mai aikin a ɗora shi ɗayan gefen sai a gwada a gani to gaga akwai matsala ke to wannan shine za a yi yadda da wannan wajibi ne dole ne musulmi ya yi imani da wannan kuma babban abin da zai sa ma'aunin naka yi nauyi wato ka rinjaye miyagun ayyukanka shine tsoron Allah da imani da kuma al'amalu saliha kyawawan ayyuka ayyuka na gari yawansu to shi zai sa sai su rinjaye miyagun ayyuka amma in miyagun ayyukanka suka yi yawa to an samu matsala za su rinjaye ka idan kuma sun rinjaye ka wuta aka yi to imani da wannan wajibi ne kuma ba a shiga aljanna ko wuta sai an yi wannan wannan za a yi shi malamai suka ce ba'adal hisab sai an yi hisabi tukuna an tantance mi kai menene ba ka yi ba menene ya tabbata da haka menene bai tabbata da haka ba to bayan an gama wannan da sai a sai a je a yi awu kuma eh shi hisabi kwakwalo abubuwan da ka yi ne da waɗanda a ɓoye da waɗanda a bayyane da sauransu sai a tattara su wuri ɗaya a tantance cewa naka ne kuma kai ma ka yi ikirari cewa naka ne gaban ga su ba da shaida mala'iku ma su ba da shaida ƙasa ma inda ka yi abu ita ma ta ba da shaida wannan shi ne hisabi a ɗauko wannan a ɗauko wannan rana kaza ka yi kaza a rubuta kaza rana kaza ka yi kaza a rubuta kaza to tattara waɗannan abubuwa su ake kira hisabi to abin da ya tabbata naka ne to shi ne kuma sai a ɗunguma wajen sikeli shi kuma sai a je a auna yawuwa to duba da cewa za a auna bawa za a auna ayyukansa wanda daga ciki maganganunsa ma sun shiga shi yasa za mu ga alkur'ani sai yake amfani da lafazin wato almawazin fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to kaga Allah ya ce wanda mawazinuhu jam'u mizanin wanda ma'aunayyansa suka yi wato binnan suka yi nauyi to Allah ya ce yana cikin rayuwa mai kyau ta ni'ima ita ce aljanna yawwa wanda kuma skelin nasa ma'aunayyansa wato aka rinjaye su suka taso sama ba su yi nauyi sosai ba Allah ya ce to akwai matsala mahaifiyarsa ita ce hawuya to malamai sai suka ce duba da cewa za a auna shi bawan za a auna ayyukansa da maganganunsa shi yasa aka zo da lafazin almawazi haka ka koma a suratul mu'minun ya irin wannan magana Allah yake cewa fa'iza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu Allah ya ce da aka yi busa ta ƙarshe suka fito daga cikin kaburburra to wannan rana ba wani dangantaka ba wata alaka ba zancen wane mahaifina ne kowa ne ɗana ne kowa ne abokina ne kowa ne ɗan uwana ne babu wala ta sa'alu kuma irin tambayoyin da suke wa juna a duniya to ranar babu wannan wani ya ina zuwa me ake ciki ya harkokin eh to babu wannan to sai Allah ya ce faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk waɗanda ma'aunayinsa suka yi nauyi to yana cikin waɗanda suka samu babban rabo wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidu Allah ya kiyaye Allah ya ce amma waɗanda ma'aunayansu suka sassauce suka kasa nauyi saboda babu abin kirki a ciki sallolin da ya abin da ya samu bai da yawa bai taka kara ya karya ba saboda bai salla ɗin akan shari'a ba haka sauran ibadu da ya yi Allah ya ce waɗannan za su zama ababen dawama a wuta haka in ka koma suratul araf ya ambaci mufuradi kuma daga baya sai ya ambaci jam'i ya ce walwazinu yau ma'izinil haƙ skeli a wannan rana gaskiya ce e tabbas gaskiya ne da gaske akwai shi kaga nan su masu inkari Allah da kansa ya ne musu raddi e sai Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk waɗanda ma'aunayin suka yi nauyi duba da cewa sun yi abin alkhairi kenan suna cikin waɗanda za su samu babban rabo za su samu babban rabo wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina shima khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun can fi jahannama khalidun suratul mu'minun dan kuma Allah ya ce saboda sun kasance suna zalunta kawunan su da ayoyin mu an karanta mai alkur'ani an masa wa'azi kaza da ya gyara bai gyara ba sai Allah ya ce yana cikin wanda suka yi asarar kawunansu an ara masa lokaci kila an bashi shekara hamsin ko sittin ko saba'in amma bai komai ba bai komai ba to wannan shi ne da sauran ayoyi dai waɗanda suka tabbatar da cewa wato akwai skeli akwai alwaznu akwai almizan da gaske ne za a yi awo saboda haka kowa ya shirya kowa ya tabbatar da cewa ya yi abin kwarai ta yadda in an zo wajen awo zai yi farin ciki domin ya samu shiga cikin waccan rayuwa ɗin fahuwa fi ishatin rabia Allah ya samu cikinsu to shi ne mala ya ce wa tuzanu a amalul ibada ana auna ayyukan bayi kama ja a fil athari kamar yadda ya zo a hadisi wal imanu bihi kuma yin imani da shi almizanu ɗin nan cewa akwai shi wata bihi da gasganta shi wajibi ne wal i'radu da kau da kai an marar da zalika ga wanda ya yi raddin wanda ya ce shi bai yadda akwai ba to wannan karka saurare shi ka kau da kai a kansa saboda ya karyata alkur'ani ya karyata sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ce watarku mujadalatihi da kuma barin jayayya da shi tunda don mutumin da shi ƙarar nassi aka ja masa ya ce bai da nassin ba sai bai za ka ɓata makanka lokaci sai ka tattauna da shi tunda abin da ya kamata ka kawo don ya gamsu ya ce bai da shi ba a ba zancen tattauna za ka sai a bar shi amma dama ana tattaunawa ne ga wanda bai sani ba to sai a kawo masa dalili don ya sani ko kuma ya san dalilin amma kuma ya masa gurguwar fahimta bai fahimce shi daidai ba shi ma sai a tattauna da shi sai a yayi masa labule a haska masa cewa ba ga yadda abin yake shi samala ya ce ra'irin wa'annan mutane a daina jayayyar salaf suna gargaɗi akan wannan duk mutumin da za a ja masa nassi ƙarara ya ce bai yarda da nassin ba da ba a tattaunawa da shi don tattaunawa ta ƙari kai ka yarda da nassi shi ya ce bai yarda kuma da nassin ne za a tattauna eh ko ba gaba shi yasa Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan to ashe kaga idan mujadala ta zo da hanyar da take ba mai kyau wato barinta ake yi sai a ƙaurace a barta to sai malam ya ce annallaha yukallimu al'ibada yawmal qiyama kuma mu ahlus sunna wal jama'a mun imani kan cewa Allah yana magana da bayi ranar tashin kiyama eh to abin da ya sama ya ce maka yau kiyama saboda akwai waɗanda su suna da awancewa suna tattaunawa da Allah hatta a nan duniya za ka samu a cikin sufaye sai a ce maka ƙutubi yana fira da Allah ko ya ce maka ainihin da minti biyar mun ka gama magana da Allah ya ce min kaza ni ma na ce masa kaza ko Allah ya kawo masa ziyara duk yana nan rubuce a cikin littattafansu akwai wani da ake kira muhyiddin tu'miyu wani mutumin masar ne sai ya rubuta littafi mai suna mu'jamu marra Allah azza wa jalla wai jerin gwanon shehunai waɗanda suka ga Allah to a ciki ya ambata ya kawo ibrahim iyas ya kawo shehu tijjani da sauransu cewa cikin karama su su suna muhadasa suna fira da Allah eh to kaga waɗannan batattu ne eh ba mutanen kirki bane ba mutanen kirki bane ya kakkawo ma matakai na magana din wasu a nan duniya wasu a sama ta ɗaya suke haɗuwa da Allah wasu a sama ta biyu wasu a sama ta uku wasu a sama ta biyar wasu a sama ta shida wasu a lauhul mahfuz wasu a kursi wasu a kan al'arshi can suke zuwa masu yi magana da Allah su dawo duk ya kawo a wancan littafi to saboda ka yi takatsantsan da su shi yasa mala ya ce maka yau mal kiyama saboda mu ahlus sunna ba mai dal wannan ba an gane in kaga Allah ya yi magana da mutum to wahayi zai masa annabi ne manzo ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya yi magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalima to shine wa anna Allah ta'ala to ɗayan gefen su kuma akwai waɗanda suka ce Allah bai magana su sun mai da Allah bebe su a wurinsu Allah bebe ne bai magana su ne aljamiya su sun ce bai yi wa Allah shi magana don in yayi magana to magana tana nuni kan cewa al'amar shi'ar ne na halittu to shi Allah kuma ai ba halitta ba ne to ya za a yi a ce kuma yana magana sai suka karyata wannan to shi ne mala ya ce wa annallah ta'ala tabbas hakika Allah maɗaukakin sarki yukallimul ibada yana magana da bayi yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama laysa bainahum wa bainahu turjuman babu wani wanda zai yi fassara a tsakanin Allah zai yi magana da bawa haka ya zo a hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan cewa Allah zai yi magana da bawa babu wanda zai yi masa tafinta ya fassara masa saboda yaren da za a yi magana da shi zai ji yaren so bai buƙatar a nemi wanda zai fassara masa domin ya fahimta abinda za a faɗa yana ganewa yana ganewa wal imanu bihi da kuma imani da cewa abin nan da wannan hadisin ya zo da shi gaskiya ne kar a karyata wata su bihi da kuma gasganta shi da gasganta shi wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa su waɗancan sun karyata wannan sun karyata wannan sun ce ba zai yi a ce allah zai yi magana da bawa ba tumu innan duniya ne yana magana da waɗanda ya zaɓa daga cikin annabawa ko manzanni sai magana da su kuma a lahira ne to wannan allah yana magana da kowa su kuma sufaye da suka fanɗare suka faɗaɗa abin suka ce a akwai wasu alkhawas waɗanda su wai darajarsu ya kai su yi magana da Allah to kaga wannan bata ne saboda duk waliyantaka ba wani wali da zai taka kafan wani sahabi kwaya daya tabadun littattafai da suka yi tarjamar sahabbai kakaf irin su al'isaba ta ibnu hajar irin su al'istiyam na ibnu abdulbarri da sauran littattafai tarihul islam na azzahabi da siyarwa alamin nubala nashi baka taba ganin inda an ka kawo wani sahabi cewa gashi yana magana da Allah ko abubakar ko umar ko usman ko kowaye babu to kaga kenan su waɗannan da aka ce suna magana da Allah da suka zo daga baya kaga sun fi waɗancan ki Allah ya sauwaka to da za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu ƙara bayani kan hadisin da ya kawo sai mu shiga al'imanu bil khawdi wa sifatuhu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh